ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta juma'a a yau muna 27 ga watan rabi'ul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina tana da shekara 1445 wanda yake daidai da a sha tara ga watan tara shekara ta dubu da ashirin da biyar miladiya ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi na addurusul muhimma li'ammatin umma na babban malami fadilatu sheikh abdulaziz bin abdullahi bin baz rahimahullahu ta'ala a wannan majalisi masallaci mai albarka masjidu abubakar bin siddiq radiyallahu ta'ala anhu da ke nan unguwar ibrahim bako a nan cikin garin bauchi yau za mu yi darasi na biyar insha allahu ta'ala kuma za mu tashi akan addarasu tsani ashara darasi na goma sha biyu shine shuruɗul wudu wato sharuɗan alula malam ya gama mana bayani akan abin da ke da alaka da na'am za mu tashi akan ad-darsul hadi ashara darasi na goma sha ɗaya shine muqdilatu sala abubuwan da suke bata sallah malam yace wa hiya thamaniya abubuwan da suke bata sallah abubuwa ne guda takwas al-kalamul amdu abu na farko shine mutum yayi magana da gangan a cikin sallah mutum na cikin sallah yayi magana bisa ganganci maganar da ba da alaka da sallah to wannan sallan sa ta baci ma'a zikri wal ilmi yana tana da cewa yana cikin sallah tare da ilimi yana da masaniyar cewa a yin magana a cikin sallah na ɓata sallah amma nasi amma wanda ya manta cewa yana cikin sallah ne wal jahilu da kuma jahili fala tabdulu salatuhu bidhalika sallan sa ba ta ɓaci ba da haka eh kaga anan wanda zaka iya zamu iya dacewa da malak anan shine jahili wanda bai san cewa magana tana ɓata sallah ba amma wanda ya san magana tana ɓata sallah kuma a ce yana cikin sallah amma ya manta cewa sallah yake kaga da ma asali ma ya kamata ya sake sallah don kwata kwata bai cikin sallah ya fita daga sallah gaba daya ballantana a ce ya manta yana sallah hakan har ya kai shi ga yayi magana a cikin sallah alamar ya lalace da yawa Allah shi kyauta sannan abu na biyu shine ad-dhahik shine wato mutum yayi dariya ana cikin sallah yana cikin sallah kyalkyale da dariya to sallarsa ta lalace sallar shi ta ɓaci abu na uku shine al'aql mutum ya ci abu a lokacin da yake cikin sallah wannan ma ya ɓata sallarsa sannan abu na hudu shine ashur mutum ya sha wani abu yana cikin sallah ya sha wani abu wannan ma sallarsa ta ɓaci abu na biyar shine inkishaful aura shi wato a yayewar al'aura idan al'aurarsa ta yayi to babu shakka sallansa ta lalace sallansa ta ɓaci abu na shida shine al-inhiraful kathir an jihatil qibla mutun ya zamana ya karkata karkato mai yawa daga asalin inda al-qibla take idan mutum ya dan karkace ne ka dan hagu ko dama daga asalin saitin al-qibla wannan babu laifi akan shi dan dama Allah ya ce wayi ka fuskantar da kanka wato jihar da alƙiblan take shine jihar da ɗakin Ka'aba yake fa walli wajhaka shatran masjidil haram wanda yake gaban Ka'aba gashi ga Ka'aba kamar yadda Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo cewa dole dole ne ya fuskanci alƙibla wa yajibu ala kulli man kana mushahidan lil Ka'bati an yastaqbila aynaha duk wanda yake gashi ga Ka'aba nan gashi ga ɗakin Ka'aba to dole ne akan sa wajibi ne dole dole ya fuskanci asalin inda ɗakin Ka'aban take wannan wajibi ne akan shi sannan abu na bakwai shine al'abathul kathir almutawali fi salat mutum yayi wasa mai yawa a cikin sallah ina cikin sallah ya so shin ya gyara can ya cire hula ya so kai ya mayar wani ma yayi rawani ya kwance rawanin ya sake daurewa duk yana cikin sallah ana cikin sallah dauko waya a danna ayi kaza kaga wannan wasa ne wanda yake mai yawa a cikin sallah to tana bata sallah sannan akwai intiqadu tahara idan tsarkinsa ya warware yana cikin sallah tsarkinsa ya warware kamar yayi hutu ko wani abin da zai bata masa sallarsa to babu shakka wannan sallan ta lalace alulan ta lalace tsarkin ya lalace sannan kuma a ita ma sallar ta baci sai ya sake ta Allah ya samu dace to sai darasi na sha biyu malam ya ce addarsu thani ashara darasi na goma sha biyu shine shuruɗul wudu'i wato sharuɗan alula wahiya ashara alula tana da sharuɗa guda goma na farko shine al-islam shine dole mutum mai alular dole zama musulmi idan mutum yayi alula baya cikin musulunci to alulansa a banza yayi ta dole zama musulmi ne shi saboda ka'ida ce ta Allah duk abin da mutum ya yi in dai baya cikin musulunci to baya cikin tsarin waɗanda Allah zai ba su lada duk yawan abin da mutum yi komi kinsa komi yawansa in dai baya cikin musulunci yana wajen musulunci to bayi cikin waɗanda Allah zai ba su lada na biyu shine al'aqalu shine dole mai alula ya zama yana cikin hankalinsa duk abin da mahaukaci ya yi wanda yake wajen hankalinsa to babu shakka ko da ya yi ba za a rubuta masa ba don an riga an ɗauki alƙalami a kan shi so shi ba abin da ke shiga cikin littafinsa mai kyau ko mara kyau duka baya shiga ciki saboda bai san me ke yi ba sannan abu na uku shine at-tamyiz shine bambancewa a abin da ya kamata mu ƙara faɗaɗa magana a kai shine dangane da abin da ke da alaƙa da musulunci ma'ana shine duk abin da mutum zai yi ya sani cewa dukkan addininsa dukkan ibadarsa in dai yana wajen musulunci to aikin banzaye wanda yake wajen musuluncin nan kuma ya kunshi na farko wanda dama asali bai musulunta ba tun farko ba musulmi bane shi ko kuma wanda yana kiran kanshi musulmi amma yana bauta ma wasu koma bayan Allah kaga wannan musulmi ne shi a baki amma a zahiri fa a zuciya ba ba musulmi bane shi eh a baki musulmi ne shi mutum a yana kiran kansa cewa shi musulmi ne amma kuma duk da haka yana bauta ma wasu wanda ba Allah ba kamar mutumin da dinga bautan manzanni ko mala'iku ko yana bautan wasu shehunai ko yana bautan wasu wato waliyai to kaga wannan ko da ya kira kanshi cewa shi musulmi ne to babu shakka ba za a lissafa shi a cikin musulman da Allah subhanahu wata'ala zai bashi wani abu na lada ba saboda haka mu rike wannan da kyau addinin musulunci shine mabudi da mutum zai bude domin ya samu matsayi a wajen Allah duk wani abin da yi in dai koma bayan musulunci ne aikin banzaye aikin banza ne Allah ka samu lafiya to sai yace at-tamyiz at-tamyiz wato shine ya zamana mutum yana iya bambance tsakanin abin da zai cutar da shi da abin da zai amfanar da shi shine at-tamyiz yana da hankali lallabe tsakanin abu mai kyau da mara kyau saboda haka dole sai mutum ya zama kwakwalwarsa tana iya idrakin wannan abun mai amfanarwa ne wannan abun mai cutarwa ne gabanin wato ainihin yayi ibada Allah ya karba abu na hudu shine an-niyyatu shine niyya yana daga cikin abin da mutum zai yi kafin ya fara alula kamar yadda na ambata a lokacin sallah ita niyyar nan ba da baki ake furta ta ba ba cewa za ka yi na yi niyyar yin alula ba zallan miƙewa da kai wata kilma ka ɗauki buta ka ɗebo ruwa ka ga wanda ya yi shi kaɗai ya isa niyyar yin alula shi kaɗai ba buƙatar sai ka faɗi kamar misali ne kana jin yunwa sai ka zo aka kawo maka abinci ka zo ka ɗauko kujera ka saka ka zauna ka ɗauko tebul ka ɗaura plate ɗin abincin a kai ka ɗauko cokali ka zauna wanda ya zo ya kalle ka a wannan yanayin yana buƙatar sai ka gaya mai cewa cin abinci za ka yi ai zallan wannan matakan da ya ga ka bi ya kamata ya gane meye manufarka meye niyyanka ya kamata ya fahimta so ba buƙatar sai ka ce jama'a na yi niyyan cin abinci ba buƙatar haka ba buƙata to haka niyya yake na ibada ka tashi mai yiwuwa ka ji an kira sallah sai ka miƙe ka ɗauki buta ka ɗebo ruwa ba mamaki ma ka shiga banɗaki ka je ka yi tsarki ka fito ka zo ka tsuguna wannan kaɗai ya isa niyya ai ba sai ka furta da baki cewa na yi niyyan yin alula ba a talaffuzu bin niyyati bid'a furta niyya wajen ibada bid'a ce in ba wajen aikin hajji ba shine sanda mutum zai ɗau ihramin aikin hajji zai ce labbaik allahumma hajjan ko labbaik allahumma hajjan wa umra a nan ne kawai za ka furta me ka zo yi me niyanka zallan aikin hajji ne ko kuma aikin hajji da umara a nan ne za ka iya furtawa amma in dai ba wato a wajen aikin hajji ba to ba za ka yi ba za ka furta niyya ba yin hakan wato bid'a ce kuma yana ya saba ma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar Allah madaukakin sarki ya samu dace sannan abu na biyar shine istishabu hukmiha bi Allah ya nuyi qad'aha hatta tatumma taharatu wato ya zamana a idan mutum zai alula ya tabbatar da hukuncin yin alulan a zuciyarsa ma'ana shine kada ya kudirci kada ya yi niyyar yankewa har sai in wato alulan ta cika mana mutum na cikin alula sai a zuciya sai kudirci cewa ya yanke alulan to kudirce wannan da yi na cewa ya yanke alulan ta shi kenan alulan ta tashi a aiki zai sa ku sabuwa muna fahimta ku kamar sallah kana cikin sallah sai ka ka yanke sallan kenan zuciyar da ta daya maka ka yanke sallan to sallan ta yanke ba sai ka yi sallama ba kawai sallan ta yanki sai ka sake sabuwa to haka yake shi ma ya zama da niyyar alolan karka yanke karka yi niyyar yanke alolan har sai ka kammala in kai niyyar yanke alolan daga sallar ka ji ka na yanke alolan to shikenan alolan ta wato ainihin mai ta ta yanke shikenan ta tashi aiki za ka sako sabuwa abu na shida shine in qita'u mujibil wudu abin da ya wajabta maka yin alolan ya zama na ya yanki kamar misali da manzo Allah ya ce la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda Allah ba zai karbi sallar ɗayan ku ban yi hadasi har sai yayi alula yanzu an yi sallar magariba misali kana jiran ayi isha sai bayan gida ya kama ka ko bawali kaga yanzu wannan shine abin da ya wajabta maka yin alula cewa kayi bayan gida ko kayi bawali ko to yanzu ba za ka yi alula ba har sai bayan gidan ya yanki ya gama har sai bawalin ya yanki ya gama tukunna kafin ka yi alula shine in qida'u mujibil ghusl abin da ya wajabta maka mujibil wudu abin da ya wajabta maka yin alulan to sai ka jira ya yanke tukunna kafin sai ka yi alula sannan abu na bakwai shine istinja a istijmaru qubuluhu a tun daga abin da ya wajabta maka yin alula ɗin to istinja a wistijmaru qablahu kafin kai alula ana so kai istinja istinja shine tsarki da ruwa a wistijmar in ba ruwa kuma kai tsarki da dutse qablahu gabanin alula kafin kai alula dole sai ka yi tsarki ko tsarki na dutse ko tsarki na ruwa ya zama da dai ka yi tsarki wannan abin da ya wajabta maka yin alulan bayan ya yanke to kuma ka yi tsarki ka yi tsarki kafin sai a yi so matakin ka yi alula sannan abu na takwas shine tahuriyatu ma'in wa ibahatu ya zama da ruwan mai tsarki ne shine tahuriyatu ma ruwan tsaftatacce ne mai tsarki tsarkakewa domin shi ruwa yana kasuwa kashi uku ne akwai alma'un najas ruwa na najasa wannan kaga kwata kwata ma bai da tsarki dan adam ba zai amfani da shi akan komai ba akwai ruwa wanda yake tahir ne shine tahirun fi nafsihi ne shi a karan kanshi mai tsarki ne amma baya iya tsarkake wani abu kamar misali an samu ruwa asalinsa mai tsarki ne sai aka sa masa garin flavor ko na zobo ko na tsimi ko wani abu yanzu ya canza ya koma tsimi ko ya koma wani abu to ruwan mai tsarki ne yanzu da ka iya sha amma ba da ka yi tsarki da shi ba ba za ka yi alwala da shi ba ba za ka yi wanka da shi ba saboda ba mai tsarkin tsarkakewa ba ne yana da tsarki amma kuma fa ba zai iya tsarkake wani abu ba to haka yake akwai ruwan da yake tahirun ne akwai ruwan da kuma yake tahurun ne shine tahirun mutahhir ruwa ne mai tsarki kuma mai tsarkakewa kamar ka ɗebo ruwa garariya garau a famfo ko a bohol ko a wani abu wanda launinsa bai canza ba shaƙensa bai canza ba sannan ɗanɗanonsa bai canza ba launinsa bai jirkice ya koma wani abu ba bai koma yana kamshin wani abu kamshin turare ko kamshin fulebo ko kamshin zobo ko kamshin kunu ko wani abu makamancin haka ba bai koma yana wari ba bai koma yana karni ba sannan ɗanɗanansa bai canza ba ya koma zaki ko tsami ko bauri ko ɗaci ko wani abu to ya zamana ruwan tahuri ya tuma ruwan tsaftatacce ne mai tsarkin tsarkakewa sannan ya ce wa ibahatu sannan ruwan ya zamana ruwa ne na halal ba sa ruwan ta yi ba dole ruwan alulan ya zama ruwa ne na halal ba na sata ba dole ya Allah da ruwan sata kaga alulansa ba ta yi ba idan bayi da ruwa kada ya sato ruwan wani in babu ruwa an sauke masa ya yi taimama ba ruwa ya roka a bashi in an hana shi ya yi taimama amma duk wanda ya Allah da ruwan sata to wannan alulansa ba ta yi ba Allah shi kyauta sannan abu na tara shine izalatu ma yamna'u wusulahu ila al-bashara dole ka gusar da duk abin da zai hana ruwa ya isa zuwa ga fatarka ruwa ana so ya taba asalin fatar jikinka ne to duk abin da zai hana ruwan taba fatar jikinka to dole ka gusar da shi dole ka cire shi sannan abu na goma shine dukhulu waqti salati fi man fi haqqi man hadathu da'i duk wanda yake cikin hadasi kullum misali mutum mai yawan mutumin da yake manza mutum mai yawan fitan mai yawan digan maziyi ko mai yawan hadisi ko mai ɗabi'a ta yawan bayan gida ko yawan tusa haka to shi ba zai alula ba sai lokacin sallah ya shigo sai lokacin sallah ya shigo saboda ba a so a samu dogon tazara tsakanin yin alulansa da yin sallah saboda haka sai lokacin sallah ya shigo daga yin alulansa sai masallaci sai sallah sai ya fito shikenan الدرس الثالث عشر درسي نقوم شاء ما لن يتي فروض الوضوء فرلن الأولى وهي ستة فرلن الأولى ما لن يتي غدا شدن أبو نفر كوشيني غسل الوجه شيني وانك فسكا ومنه المضمضة والاستنشاق أتكين وانك فسكا akwai kurkuren baki akwai shakarwa a hanci eh mutane da yawa suna ce wai kurkuren baki da shakar wayan hanci wai sunna ce ana koda baka yi ba babu matsala a'a duk wanda ya alura bai kurkuren baki ba bai shaki ruwa a hanci ba ya bar lum'a babba a alolansa saboda yanzu misali ai shi kurkuren baki yana cikin fuska ne a waje yake ba a ciki ba yana cikin fuska ne misali yanzu idan mutum yana azumi sai ya shafa ruwa a fuskarsa azumin sa nan ko ya ɓaci azumin yana nan idan ya zuba ruwa a bakinsa sai ya rike ruwa a bakinsa bai haɗe ba azumin nan ko yana nan kaga yanzu kenan hukuncin baki ɗaya yake da hukuncin bi da hukuncin fuska saboda haka in mutum ya zo alula dole zai wanke fuskansa sannan cikin wankin fuska akwai shakar ruwa akwai kuma kurkuren baki wannan shine ma- ita ce magana mafi inganci sannan abu na biyu shine ghaslul yadaini ma'al mirfaqain wanke hannu zuwa wato a gwiwan hannu wajibi ne mutum ya wanke hannunsa zuwa gwiwan hannunsa sannan abu na uku yace wa mashu jami'ir ra's shafan kai wa minhul udhunani daga ciki akwai kunni wajibi ne in mutum zai shafi kansa ya hada da kunnansa kuma abin da ake so shine misali game da wajen kurkuren baki da shakar ruwa idan ka ɗebo ruwa so ake ka kurkuru ruwan a bakinka sannan ka shake shi a hanci ba wai daban da ka yi ɗebo ruwa ka kurkure baki sannan ka sake ɗebo ruwa ka shaki hanci ba wannan ba haka ake so ba sunna ita ce ka haɗa da kurkuren baki da shakar ruwa a kan fatar ruwa ɗaya to haka kuma yake a wajen shafan kai idan ka ɗebo ruwa wato ka shafi kanka to a daidai wannan lokacin ake so ka sauko ƙasa ka haɗa da me ka haɗa da kunnen ka ciki da baya ciki da waje wannan shine abin da za ka yi sannan ya ce ghaslul rijilaini ma'al ka'abaini wanke a kafafuwa tare da idan sawu ka wanke kafafuwanka har zuwa idan sawunka wannan shine a abin da ya tabbata a lulan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu na biyar shine yace wattati jerantawa dole ka jeranta su yadda suka zo a sunna ba za ka fara alula daga kawai kana zuwa kwatsam ko ka fara alula daga kurkuren baki kana zuwa ko ka fara alula daga wanke hannu wanke hannu zuwa gwiwan hannu kaga alulan ba ta yi ba dole ka jera su ka fara wanke tafukan hannunka zuwa wuyan hannu ka yi shakar ruwa da ka yi kurkuren baki ka shaki ruwa ka wanke fuska ka wanke hannuwanka ka shafa ka yi shafan kai da kunne sannan ka zo ka wanke kafafuwa dole ka jera su sannan ya ce wal muwalatu da kuma wato al muwalat shine rashin yankewa kana gama wannan ka shiga wannan kana gama wannan ka shiga wannan bayan ka jera su yadda suka zo a sunna to ba so ka dinga yayyanke tsakanin su ka wanke hannu ka tsaya ka dauki waya ka yi chatting sannan ka zo ka yi kurkuren baki ka tsaya ka yi magana wannan alulanta ta shi aiki ta ɓaci muna fahimta ku ana so ka jeranta su sannan ka yi su daki-daki bayan yankewa haka har zuwa ƙarshe har zuwa ƙarshe shi za ka ga aljadafan mu na alali da a ce maka cikin faɗannan alula akwai wal fawru da gaggautawa ko ana so ka gaggauta wannan shine za ka ganshi a cikin littafin ba ana riba cikin qawaidi eh sai dai za ka ga cikin qawaidi abin da aka kawo shine an kawo cewa faɗannan alula guda bakwai ne abin da suka ƙara a kai shine niyya wanda shi malam ya kawo niyya a matsayin sharaɗi ne wanda kuma wannan ita ce magana mafi inganci saboda ita niyya ana yin ta ne kafin a shiga alura saboda haka mun ji kuma a baya cewa sharaɗi shine abin da za ka yi shi gabanin ka shiga abin da yake zama sharaɗi a cikinsa malam sai ya ce wa yustahabbu tikraru ghaslil wajhi ghaslul wajhi wal yadaini wal rijlaini thalatha marratin ana so mustahabbi ne idan mutum yana alula ya maimaita wanke hannu wanke fuskansa da hannuwansa da kafafuwansa ya maimaita ya wanke su sau uku ya wanke fuska sau uku hannu sau uku sannan kafafuwa sau uku wa haka zal madmadatu haka nan kurkuren baki wal istinshaq da kuma shakar ruwa amma wal fardu min zalika marratan wahida farilla ita ce na farkon farilla ita ce na farkon amma da sharaɗi idan ruwa ya taɓa ko'ina in ka yi na farko sai ga ruwa bai taɓa wani waje ba to maimaita na biyu shi ma farilla wajibi ne amma masfur ra'asi malam ya ce amma wato amma masfur ra'asi shafan kai fala yustahabbu tikraruhu wannan kuma shi ba a so a maimaita in ka yi sau ɗaya shi kenan kama dallat ala zalikal ahadithu sahiha kamar yadda hadisai ingantattu suka yi nuni zuwa ga hakan cewa shi wato shafan kai sau ɗaya ake yin shi ba a so a wato ainihin maimaita shi ya ce a darasun labiyu ashara darasi na goma sha hudu shi ne na waƙidul wudu abubuwan da ke warware alula abubuwan da ke ɓata alula wahiyar sitta abubuwan da ke warware alula abubuwa ne guda shida abu na farko shi ne alkhariju min sabilai ne duk abin da ke fita daga mafitan ɗan adam guda biyu gabansa ko bayansa al'aurarsa gaba ko ta baya to wannan yana ɓata alula alulansa tana ɓaci sababin bawali ne maniyi ne ya fita maziyi ne ya fita duk wannan suna bata alula sai dai cikin abubuwan da ke bata alula akwai abin da zai bata alula ya kuma wajabtar da yin wanka kafin alula kamar fitan maniyi bi shahawatin ya zama na sha'awa ce ta sa maniyin ya fita amma wadda wahala ce ta sa maniyin ya fita wannan baya wajabta masa yin wanka kamar mutum ne ya zo wucewa nan sai ka ɗauki gora sandan gora katuwa sai ka rutsa masa ita a kai saboda bala'in da ya shiga har ya fidda mani wannan ba za a ce masa yi wanka ba saboda ba ba daɗi ne fidda manihin ba ba sha'awa ce ta fidda ita ba menene ya fidda shi wahala ko mutum ya faɗo daga saman bene har sai da mani ya fita kaga wanda ba za a ce sai ya sake wanka ba ya yi wanka ba saboda ka'ida shi ne khurujul mani bi shahwa ya zama na sha'awa ce ta fitar kamar mutum ya yi sukuwa akan doki har mani ya fita kaga wannan sha'awa ce ta fitar da shi jin daɗi ne dai sai dai wanka eh ko ya kwanta da mata ko yana tunanin mace ko yana kallon wasu hotuna ko wasu videos na batsa wanda suka sa har mani ya fita a jikinsa to wajibi ne akan shi dai sake dai yi wanka wannan wajibi ne Allah ya samu dace abu na biyu ce alkharijul fahishun najis najis min aljasad duk abinda zai fito zai fito daga cikin dan adam na najasa to wannan ma yana wajabta masa wajibi ne ya ya sake alula alulansa ta lalace duk abin da ya fita daga cikinsa in dai najasa ne shi to wannan ya wajabta masa ya sake alula dolen dolen shine alkhariju alfahishun najisu min aljasadi wato kamar abinda malamai suke cewa misali daga ciki akwai jini idan jini ya fito a jikin mutum ana so ya sake alula sannan akwai alƙai'ul kathir in mutum ya yi wato amai mai yawa kaga ai amai kazanta ce ba na jisa ba ce haikun amma kazanta ce to in mutum ya amai mai yawa ana so ya ana so ya sake ya sake alula ya maimaita alula kamar diwa in zai fito a jikin mutum eh kazanta ce to ana so ya sake alula diwa ne fito a jikinsa saboda ciwo ko wani abu makamancin haka to ana so ya maimaita ya maimaita alulan da da zai yi saboda haka wannan shine al-khariju al-fahishun najisu min al-jasad sannan yace masu al-farji bil yadi qublan aw duburat min ghairi ha'i mutum ya shafi al'aurarsa da hannunsa a gabansa ko baya ba tare da ya sa shamaki ba ba tare da ya sa shamaki ba da asalin tafin hannunsa ya taba jikinsa malamai suka ce wannan wasu daga cikin malamai suka ce wannan wato yana warware alula yana kuma sa mutum ya ya saki ya saki alula duk da wasu daga cikin malamai suna ganin cewa hakan baya warware alula amma wasu suna ganin cewa hakan yana yana warware alula kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza afda ahadukum bi yadihi ila farjihi laysa dunaha hijabun wala sitrun faqad wajaba alaihi alwudu idan wato ɗayan ku ya taba al'aurarsa babu shamaki tsakani ba hijabi tsakani misali bai sa hanglob ba bai sa wani abu a hannunsa ba ko kuma al'aurarsa asalin wato tsagwarin al'aurarsa ya taba kamar yanzu misali da wando a jikinsa sai taba al'aurarsa amma kan wandonsa ya taba kaga an samu shamaki ai ko an samu ha'id to wannan ba zai warware masa alula ba amma in bai haka ba manzo Allah ya ce to faqad wajaba alaihi al-ghusl wannan wajibi ne akan shi yayi ya wajibi ne akan sai saki ya saki alula kuma wasu malamai suna ganin hakan baya baya warware alula baya warware alula saboda suna kafa hujja da su ma hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato shafan al'aura da hannu baya warware al'aura to wasu malamai sai suke cewa in mutum ya taba al'aurarsa sai kuma ya ji daɗi saboda ya shafi al'aurarsa to al'auran ta ɓaci in kuma ya taba al'aurarsa wani ma bisa kuskure ko na makamanta haka kaga al'auransa bai ɓaci ba saboda rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana amma abu mai magana mafi inganci ita ce duk wanda ya shafi al'aurarsa in yana so ya fita daga rudani ya shafi tsagwaron al'auran da tafin hannunsa sannan asalin fatan al'auransa ya taba to ya sake alula wannan shine abin da zai fitar da shi daga rudani saboda dama ya ribuka ila ma la ya ribuka ka fita daga abin da kake shakka zuwa ga abin da baka hukunto akai sannan abu na uku shine zawalul aqli bi naumin aw ghairihi to kina tsallake na uku ba na je zuwa na hudu zawalul aqli bi naumin aw ghairihi mutum hankalinsa ya gushe saboda bacci ko na abu makamancin haka ya yi aruna sai bacci kaga ya fita hankalinsa bai san ma ina yake ba to alulansa ta ɓaci ko ya yi alula kafin a yi sallah sai cutar hauka ta kama shi to da aka masa magani ya warke yana tuno ya tuno a alula fa yi zan tafi masallaci kaga ka san shi tunda yanzu ne ya hayyacinsa to duk abin da ya faru tsakanin haukacewarsa zuwa warkewarsa ba zai sani ba abin da zai tuno kawai shine me ya haukace a kai alula ne fa zan tafi masallaci to wannan alulun ta tashi aiki sai sake sabon alula sannan sai ce na biyar tunda mun tsallake mun tafi na hudu na biyar shine yace wa aklu lahmil ibl shine cin naman raƙumi cin naman raƙumi wannan yana warware alula wannan ita ce magana da tafi inganci malamai sun ittifaki akan cewa cin naman raƙumi yana warware alula sawa'un naman raƙumin nan da mutum ya ci ɗanye ne ko da fafi ya warware masa alula saboda haka duk wanda ya ci naman rakumi zai saki alula sannan abu na shida shine a walittatu anil islam mutum ya yi da bar musulunci yayi alula kenan sai bar musulunci to alulan ta baci a'adana Allah wal muslimina min dalika Allah ya tsare mu da sauran musulmai daga ridda yace tambihun ham ga wani tambihi mai matukar muhimmanci amma gusulul mayyiti malam yace amma wanke gawa fasahihu annahu la yanqudu alwudu magana mafi inganci ita ce wanke gawa baya warware alwala wa huwa qawlu akthari ahli alilm ita ce magana mafi yawan malamai li adami dalili ala zalika saboda babu wani dalili ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka lakin malam yace sai dai law asabat yadul ghasili farjal mayyiti inda a ce mai wankin gawa yana cikin wanke gawa sai hannunsa ya taɓa al'auran gawar min ghairi ha'in ba tare da wani shamaki ba ba tare da shi ya sa wani abu a hannunsa ko kuma ya rufe al'auran gawar ba ya zama na asalin tafin hannunsa ya taɓa asalin fatar al'auran gawar waje ba alaihi wudu to wannan dole ya sake alula dole ne sake alula amma ba haka ba duk ya wanke gawa to alula ba za ta warware ba wal wajibu alaihi abin da yake ma wajibi a kansa shine Allah ya masa farjal magiti illa min wara'i ha'il kada ya taba al'auran mamaci sai ya sa shamaki tsakani ko shi hannunsa ya sa wata safa da za ta hana fatan hannunsa taba al'auran ko kuma ya sanya wani sutura wanda zai rufe al'auran mamaci wanda wannan kuma shine mafi ala wa hakaza malam yace haka nan kuma masul mar'ati la yanqudul wudu'a mutlaqan shafan mace baya warware alula haka kawai kace duk wanda ya taba jikin mace matarsa alulansa ya warware sawa'an kana zalika an shahawatin aw ghairi shahwa sawa'un ya taba jikinta da sha'awa ne ko ba da sha'awa ba fi as-sahhi qawlay ulama wannan ita ce magana mafi inganci cikin maganganun malamai malam ya khruj minhu shay matukar ba wani abu da ya fita daga jikinsa me dalili yace li annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qabbala ba'd nisa'ihi thumma salla wa lam yatawadda saboda ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sumbanci wata daga cikin matansa ita ce na Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alula ya mata kiss ya sumbance ta sannan kuma ya tafi ya sallah ba tare da ya saki alula ba kaga kenan ya nuna hakan bai warware masa alula ba matukar babu wani abin da ya fita daga cikin shi amma qaulullahi subhanahu wa ta'ala fi ayatayin nisa'i wal ma'ida amma wadin Allah da ya ambata a cikin ayar suratul nisa da ayar suratul ma'ida da yace wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum lil ghaidi aw lamastumun nisa ko kun shafi mata walam tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba to fita yamma musa idan tayyiba ku yi wato ainihin a taimama to wannan wal muradu bihi abinda ake nufi da shi shine aljima shine saduwa shine aula mastumun nisa ai ma'ana au jama'atumun nisa saboda Allah yana amfani da kalmomi na kinaya don a nuna wa musulmi kunya a nuna maka kunya ba kowace kalmomi bane za ka dinga zuwa kana sake su gatsam ba kowace kalmomi bane ka san akwai wanda bai wa'azi ne shi amma shi wai an shaide shi wai shi dan bolo-bolo ne baya koyo komai eh wannan ba turba qur'ani bane alqur'an Allah da kansa yana yana kinaya hakan li irin lafuzan da Allah ya dinga amfani da shi dan ya boye kalmar jima'i kaga annabi sai yace aula mastumun nisa misali a suratul ahzab yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wannan kinaya ce a suratul mujadala da yake magana akan idan wanda yayi zihari sai ce a wato kafaran sa ba inda ba kafaran wanda yayi zihari sai ce wallazina yuzahiruna minkum min nisaihim thumma yaquduna lima qalu yace fatahadin raqabatin min qabli an yatamassa a ayin gabe ce faman lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa a suratul baqara yake cewa wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى كذا Allah ya kan yi amfani da kalmomi na kinaya to kaga ba daidai bane ga wanda yake kira zuwa ga Allah kira zuwa ga addinin Allah ya ce wai shi dan bolobolo ne shi shi baya koye komai wannan kuskure ne wannan kuskure ne ya saba mutum ba Allah ka samu dace yace shine aljima fi as-sahh fil as-sahh min qawlay ulama mafi inganci kenan cikin maganganun malamai wa huwa qawlu ibn abbas wannan ita ce maganar ibn abbas wa jama'atin min as-salaf wal khalaf da manyan malamai cikin magabata da 'yan baya wallahu waliyyu tawfiq Allah shine mai datarwa Allah ya datar da mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته